أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدابي فريد الدهري على الإدلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأجيبي إلا شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد والهمة والصدق والكمال والستر واللطف بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من يمغانا أكن تنزل ينزل ربنا من يمغانا وجاء ربك والملك صفا صفا إن أنشي وانا يازو تنزل بالرحمة والفضل والإناية والمحبة in an ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ja'a bil muhabbati wal inayati kuma wal iqabi wal wal iqabi wal azabi saboda ishtiraki shine wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan to nuzulin kaifa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya yanzilu to idan kana yanzu ne fi kinayatun kinayatul ilahiyya ne nazala kamar yadda ake sauka ko kuma nazala ta wani babi yanzu rabbuna kenan idan an ce in an ce yanzu to me yake bayarwa to wajen nuzulin ashe ba nuzulihi ba ne nuzulin rahamatu ne to me ashe arrahamatu yanzilu warrama shine nafsur rahamani nafsur rahamani nan shine hakikatul muhammadi shine yanzilu eh dama aiwatin wazaitun والطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه ردد نزل ثم رددناه ثم أنزلناه الإنسان نفس الرحمن نفس الرحمن وهو حقيقة المحمدية حقيقة المحمدية wato rahamaniya ita take sauka saboda haka ta zamo sarat wato ita ce wanda take gane komai da komai don ganewanta ya zamo ita ce asalin wujudi gaba ɗaya yana samuwa ne daga cikin abu abul azli abul azli wa haƙiƙatul muhammadiya wannan kuma annabi adamu alaihi salatu wassalam abul jasdi kenan wancan abul ruhu ne wannan abul jasdi ne to abul jasdi shi kuma yana faruwa ne miyo mi bada il haliki bada il haliki wato lokacin da aka fara halittar annabi adamu alaihi salatu wassalam to daga wannan halittar tasa sai annabi adamu alaihi salatu wassalam ya zamo ila yawmil qiyamati abu ne na jasdun kowane da dan ba wanda ya fita ba daga nan ba kamar yadda abu ruhu kowa har annabi adamu ya fito daga nan to abu ruhin huwa sayyidina rasulullahi shine abin da ake na'am to wannan sai mu shiga karatunmu na yau jiya mun yi ahadiyya mun yi wuhudatu mun yi wahidiyya ahadiyya wuhudatu wahidiyya saboda haka yau ma za mu maimaita shi don ya fito kowa ya gane yadda ake nufi zaman mu na yau zama na ɗari da takwas insha Allah wa ammal ahadiyatu shi ahadiyya fa huwa tajalli bi zatihi je na ce muku uhudatu shi uhuda shine tajalli tajalliyatin rasulillahi bi kamalihi wa zatihi fi haqiqatul muhammadiyya la tudraku shi ma hadaratu damsu wal amani kamar yadda ahadiyyam rabbul izzati shi ma hadaratu damsu wal amani la yudrak wala yuraf ay shay babu wanda ya ise shiga sai dai mutum ya tsaya kawai yayi imani to haka to ahadiyya tajalli bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi wannan tajalliya ta ahadiyya tajalliyati bi zatihi fi zatihi an zatihi li zatihi an zatihi ma zuhurin nisbatul ahadiyya akwai nisba zuhurun nisba na ahadiyya wancan ahadiyya qul wallahu ahad rabbul izzati ne لا مطمع لنيل الوصول إليها باب وان دي إسا يسمي نيني تو أكوي نسبة نا إلى نسبة أحدية وانا نسبة شيني نفس السازي abu ne wanda yake haɗe waje ɗaya baka kaman haka baka isa da mu kwatanta shi da haka da alallahu an zalika ba za mu ce kamar yadda je na ce shi Allah Allah ne manzon Allah mutum to amma duk wani sura duk wata siffa ta annabi Muhammadu na Allah ne saboda Allah shi ne malaminsa Allah shi ne kominsa ba shi da wani abu kuma ba a same shi a bada'ul khalqi ba a an same shi a min wujudin ila wujudin shi daga samuwa ya bayyana ya yi zuhuri ba min adamin kamar annabi adamu da baya nan aka gina shi ba shi ba min adamin ila wujudin ba ne a min wujudin ila wujudin ne to wannan shi ne nasbul ahadiyya din zuhurun nasbul ahadiyya ba zai yi dai a gane ba zan iya abin da zan iya ne eh zan iya abin da zan iya ne dan idan ka tafi ka tafi akai za ka ga kwakwalwar za ta toshe baya yiwuwa domin layu drak ba a riska kawai ka gane annabi muhammadu ya fito daga wani gudun da ba a bincike yawa shi ne allah a ba shi ne allah ba amma shi fi kowa wajen allah eh amma idan kana neman ganin inuwan allah to ka kalle shi shi yasa ya zamo zillin mamduda zillin mamduda sai na rasulullahi ne wa zillin mamduda din shi yasa da ka ga kasartu asma'ihi yawan sunayensa saboda irin yanayin yadda yake ne wallahu alam wa mawi jami'un nasbi za a shafi dukkan nasba min asma'in wa sifatin daga suna ko sifa walkasarci walgairiyati da yawa da kuma gairiyati lahira ma za ka nema ka rasa a nan gurin wannan nisba na zuhurinsa na ahadiyarsa a nan gurin ba iya gane komai kenan fal awwalu to muftakin farkon nan tajallihi bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi wannan tajallin shine martabatu budunil haqqi shine baɗini na haƙƙu kenan baɗini na haƙƙu kenan wa hadhihi martabati zuhurul haqq to wannan martaban ita ce take bayyana alhaqqu daga nan ne aka iya sanin kuntu kanzan mahafiyan lam u'raf ni ne taska boyayya wadda ba wanda ya sani falamma ahabbtu an urafa da na so a gane fa halattu halkan to fa bi arafuni sai na halicci halitta da wannan halittan aka sani shine nan din da ake ma magana martabatu zuhurul haƙi kenan to fa shi ma a hadaratu tansi wal amani ba a fili ba maganar ce take kawowa ko da yake malaman hadisi sun ce babu wannan magana na hadisin to amma kuma ba za a iya shafe magana a ce babu ba ba za a iya shafewa ba domin dole akwai to ya za a yi su fadawa mutane mutane su gane me yake gurin wanda suka leƙa so gani shine abin da ake so mutum ya gane martaba da butunul haƙi martaba ta zuhurul haƙi ka gani butunu zuhuru saboda haka haka suke kenan fa halaktu halqan fa bi arafuni na halitta wata halitta da shi aka sani to halittar irin yadda ya fito ne daga martabatul butuni eh shine wa mal wahidiya shi kuma wahidiya kaga ya sha bamban da wa ya sha bamban wa mal uhudatu huda ba wahidiya ba wa mal uhudatu shi huda fa huwa tajalli to nan kuma tajallin sa ne ya fito daga zuhurul martabati zuhurul haqi an samar da abu ɗaya kenan martabatu zuhurul haqi an samar da abu daga cikin ahadiya na yana da nasba da ahadiya ana da ji to Allah ya sa to wuda din nan tajallihi bi zati an zati wannan tajallin manzon Allah ne to amma a tajallin sa shi ma hadartu damsu wal amali domin haqiqatul muhammadiyya ce in ya fito nan gurin ma ba gane shi ake eh sai an in ya dawo wannan martaban ya dawo wannan martaban daga wannan martaban ya dawo wannan martaban haka to wal haqiqatul muhammadiyya ita kuma haqiqatul muhammadiyya hiya ra'iyatun arabiyatun bane ra'iyatun haka ba ita ce wacce take gani lahu fi zatiha lahu fi zatiha eh ra'iyatan lahu ita ce magana maganansa fi zati a cikin zatinsa fa huwa tajallihi li ghairihi fi ghairihi to a nan ne kuma tajallin nasa yake faruwa li ghairihi fi ghairihi waninsa cikin waninsa a nan ne zai gane yadda manzon Allah ya zo a nan to a nan hakikatul muhammadiya ce take nan take motsi a nan wa ammal wahidiyya wahidiyya kuma kaman yadda take tajalli da asfa'i wa sifati yayi tajalli da suna yayi tajalli da sifa fi gairihi li gairi eh fi gairihi li gairi zo ka sa daya a dakin baba ka sa biyu a dakin baba fi gairihi li gairihi wa huwa haqiqatul adamiyya kaga manzo Allah ya zamo abinda Allah abinda hadisi ne wanda ya zo cikin hadisi da Bukhari ya inna Allah halaka Adamu ala surati ki kaga adamiya ta fito da to ana ka samu annabi Adamu eh ana ka samu annabi Adamu eh inna Allah halaka Adamu ala suratihi ki din to wannan ha'ul lamirin shine ai ya fito ne bi asma'ihi wa sifati fi gairihi li gairihi huwa haqiqatul adamiyya shine haqiqan dan adam daga nan aka samu fa hada wannan huwa al-farq bainal maratib al-arba'a shine rabawa tsakanin martabobi guda hudu wallahu al-muwaffiq ya baraka ne a nan dan gurin gurin zafin kai ne ba a ganewa sai mutum ya ci gumi salatul fati sai ka yi shi miliyoyi kafin ka yi idrakin abin da ake nufi za ka ji dauri ne kawai a gurin larabci ne ba za ka fahimci ne ake nufi ba saboda baya fahimtuwa shine asalin asalin usuli nan gurin to zai koma da kai baya sai ta to waƙiƙatun zati sajiji ya mai da kai can baya kuma menene nafsu saziji zatu saziji ma'ana asirf wal mahabu wal halis shine tsantsa abinda ba shi da wani ba wani abin da ya shige shi tsantsa tsantsa tsantsa duk na za ta ce dukkan dai ai wannan ana ce musu taradiful kalimat asarf wal mahab wal halis duk abin da aka iya fassara shi ko ne ka dauke shi da shi yayi ma'ana abin da babu wani abin da ya shige shi misalu ha fi shahidi misalin wannan a cikin shaida walillahi masalul a'ala Allah ya sa ka ji larabcin walillahi masalul a'la shi wannan ba jira ake akan fasara ba ba fasara ake nufin ka gane ba akwai koyayyen abu ne a baya shi yasa ya kawo maka wannan jan hankali ne nan haƙiƙatu za ta sajiji ma'ana ha asarf wal mahadu wal khalisu za ka nasu wanne za ka ɗauka ya ce kowane ka ɗauka sai ce to misalu ha misalin nafsu sajiji sai tafi shahidi wanda za ka gan shi kuru-kuru Allah ya nuna maka ya ce wallahi masallu la'ala kagan aka barka wallahi masallu la'ala ya ce Allah yana da misali madaukaki me ka gane asara ka faɗa to me ke son ka gane ka gane annabi muhammadu zillullahi ne shi yake nufi ana ka gane annabi muhammadu zillullahi ne idan kana neman Allah in ka sami manzon Allah to ka sami Allah بس ناس فار مجلمين بغام الإله لتدسوا نعم نعم شمس ولله مثل الأعلى كاغني يد ذاك غني شن ربو sai ya ce maka to gashi misalin shamsi misalin rana idan gabatin shams fil laili idan dare ya zo rana ta tafi me yake bayyana zaharacin nujum taurari da su bayyana ko fa idan talatin shamsu idan ranar kuma ta fito fa in da masitin nujum haka ne to yanzu an gani zillun din zillun walillahi masalul a'ala wanne ne ya tafi ranar yanzu ga rana ta fito akwai taurari to kuma yana nan ba inda suka tafi suna nan in tamasat saboda ne saboda mai gida yana gidansa shine walillahi masal ala zillun nan dai rana tana da inuwa tana da inuwa iya me idrakin ka ka gane karatun
wato inuwan da shi ne gari
yanzu hakan ta hakan ta ai inuwan kake gani a matsayin ranar kai ai ba ranar bane wannan inuwan ne ne bambancin naharu da shamsu to kursu kaga kursu daban naharu daban an gani bai zan dama sati shamsu bai zan talati shamsu in dama sati nujumu kullaha ma a wujudiha tare da kuma tana na lakin na in dama sati sai dai ta shafi ko fi nisbatin shamsi a cikin nisba kaga ahadiyya ahadiyyan can da ya ce maka cikin buɗu ne fi martabatul buɗu ne da martabatul zuhuri ga yadda take da nasba da ahadiyya to abin da ke nufin kenan to kazalika asma'u haka nan sunaye suke bacewa wasifatul ilahiyya da sifofi na ilahiyya mawjuda suna nan layara harra'i mai gani baya gani wai ta'aqqalaha balle ya hankalta almuta'aqqilu mai hankali ya hankalta da shi illa fi itijabi zati anu sai an samu itijabi wato hijabin da ke tsakanin na zati fa idan talatu zatil aliya idan zatil aliya ya bayyana in damasa tanin ra'i laha nisbun to mai gani za a shafe masa nasbal asma wa sifati gashi nan akwai ma wujudi a kuma gashi akwai amma ba zai gani ba falasmun ba zai ga suna ba walasfun wala wala wala wasfun ba zai ga sifa ba wa za hu wujudul mutlaq kaga al'amru yarju ila aslihi bil kulliya kawai za mu ce ga rana shi kenan iya abin da mu ce kenan wal budunun zati wal aman zati baɗinin zati da makantan zati a nan da za ka nema ka rasa wa billahi tawfiq gam da katar ya tabbata ga Allah wa fi hadal ma'ana ya kulu jili a wannan ma'ana ne sai da Abdul Qadir Jilani ya faɗa jili Abdul Karim jili ba shi Abdul Qadir ba eh yana faɗa فلله حلف الاسم والوصف مظهر فلله حلف الاسم ubangiji yana mayar da suna da sifa a wajen bayyana wa anhu uyunul alamin alhawaji eh wa anhu gabanin sa ai uyunul alamina idanuwan nan na alam masu gani hawaji suke zama babu walai sayarar rahman ba a ganin Allah rahman illa bi ainihi sai da idon rahman walai sayarar rahman illa bi ainihi wa zalika hukumun bil haqiqati waqi'un wannan shine hukumun a haqiqa waqi'un abin da yake faruwa kenan baka isa ka gane baka isa ka gane abin da ake nufi ba sai ka ɗabi'antu da irin ɗabi'a. Ga abu mai sauƙi, duk wanda yake son ya tafi sama, wannan saman da kake gani, ba saman sama ba, a wajen taurarin nan, ya zaga ya shiga shamas, ko ya shiga zaharatu, ko ya je, sai ya yi wani tirenin inda ya zamo irin mai wancan al'ada. Na farko, duk turawa da kake gani suke hawa sama, sai musu training rashin cin abinci kusan a azumi suke tafiya ruhinsu saboda yi ƙarfi saboda rauhani ne ba gangan jiki ba ne a ina duk wani mai training ɗin zuwa sama sai an ɗauki watanni shida ana ma training rashin cin abinci rashin sha rashin kaza rashin kaza don ruhinka ya dawo ya yi ƙarfi saboda ba duk wani abu ne zaka gan shi gigita ka ba ma a cire maka tsoro a cire maka ceci a cire maka wannan a cire maka wannan sai an shigar da kai wannan halawan tukuna a saka a cikin jirgin a yi sama da kai to wayin nan abubuwan to dole a wannan shiga wannan sararin sai ka tafi a haka kuma in ka tafi ba irin nan ba ne kana takun kana rabuwa da duniya da waɗansu abubuwa na za a samu masu science za su gaya maka in ka kai level kaza ka rabu da wannan duniyar kuma ka shiga wani halara saboda haka wannan numfashin da kake a nan ba a sa maka oxygen ba in ka je can sai an sa maka oxygen kai ba zai yiwu ba ai kana cikin jirgi ai duk jirgin da numfashin ku a cikin jirgin ne inda jirgin zai huje wani numfashi wani iska ya shigo daga gurin ba za ku iya rayuwa ba sai kun sa wannan takunkumin kun ari irin numfashin ku na ƙasa ba iri ɗaya ba ne shi yasa kowane guri a kowane seat akwai oxygen ɗinsa a cikin jirgi ko da wani abu zai faru za a nuna maka ga yadda za ka yi saboda ka sha numfashi ba irin numfashin ku ba ne nan to kaga sai an mai da kai irin wayannan to wayannan kawai ya isa mutum ya gane yaya lamarin Allah yake tafiya wa zalika hukum fil haqiqati wa iyyaka la tastab'ad al amru karka nisantar da al'amari innahu qaribun yana kusa da kai alaman fihi lil haqqi tabi'u in dai zaka bi Allah to zaka samu abin kusa da kai ne yawa ka bi ka'idan da aka sa zaka samu abin kusa da kai ka kauce zaka samu abin yayi nesa da kai intaha ma amlawa alaina radiyallahu anhu wannan shine abin da Shehu Tijani ya faɗa min hibzihi wa lafzihi yanda kuka ji muka faɗan nan da lafazin haka ya kawo sun maƙala radiyallahu anhu sai Shehu Tijani ya ce wa majmu'ul maratibi kullaha mataran martabobi dukanta hiya hadaratul hamsi hadara ne guda biyar hadara ne guda biyar al hadaratul ula hadaran farko huwa hadaratul alimun nasuti shine hadaran kasifu shine jiki wannan ajsamul kasifa wannan abin da aka gini mutum da shi ƙasa ne wannan tashin hankali ne a jikin mutum shi gabaki ɗinsa akan shi a sabo aka yi shi in sabo ne shi duk abu na sabawa Allah shi gangan jiki abin da yake so kenan hadaratu ajsamul kasifa kenan wannan ake nema ai ka gyara shi ka koma siffan mala'ika shi ne ake cewa raddul insani ila wadani ila asli wannan shine hadaratun nas alamun nasut wayya martabatu wujudul ajsam al kasifa shine ebo kasa da aka yi adimul ardi aka hada annabi adam wannan gabaki daya fitina ce wa hadaratu sani to hadara na biyu iya martabatu alamul malakuti ita ce hadaran alamul malakuti ka fita daga wannan wancan abin da ya zo ya haɗu daga jikin mutum din nan wattini wa zaitun wa turi shine wa hadal balal amin laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim summa raddadnahu asfalan satilina ai kasa ce to wannan ruhin ai daga sama ya zo ya haɗu da gangan jiki malakuti shi a tsarkakakke ne shi ya haɗu da nasutu da ya haɗu da nasutu sai aka ce mutum ya zama mutum mutum ba zama mutum da ɗaya sai an haɗa mara biyu don wannan mujarradinsa nasutu jiki ne kawai wannan kuma shi yake motsawa shi ne malakutu kenan waya martabatul faidul anwar al-qudsiya shine martaba na faidul anwar al-qudsiya wato wanda ake kwaranyo maka haske mai tsarki waya min sama'il ula ila sama'is sabi'ati anan daga saman farko zuwa sama ta bakwai gurin aikin malakutu kenan wawo alamul misali shine alamul misal shine annabi adamu alayhi salatu annabi sayyidina sayyidina maryam zai a alamul misal mai annabi annabi isa ai wannan ai ruhun da aka zo man da shi kenan kaga huwa min alamur ruhaniyat wal aflak nan gurin ruhaniya ne da aflak shine qala inni a'udhu bika a'udhu billahi minka in kunta taqiya ko a'udhu birrahman minka in kunta taqiya sai ce me sai ta ce me sai ce mata yace ta ce a'udhu billahi a'udhu birrahman minka in kunta taqiya ma'ana karka shafe ni akan haka ne ai take neman tsari da shi din sai yace menene ubangiji ya tura lillahi ahabbu laki gulaban zakiya ko ce kaifa alidu walam yansasni basharun walam aku bagiya qala kadhalika qala rabbuki li la li ayatan linnasi fanafaha sai busa nafin shi ne ruhun shi yasa a ranan aka yi komi aka gama saboda aka annabi isa da ya zo baya cin abinci saboda rabinsa ruhani ne ba mutum ba ne mujarrabi ba irin yadda aka samu ɗan adam irin mu haka aka same shi ba saboda malak- malakuti ne alamul misal ne alamul misal rayuwarsa ba irin alamul duniya ba ne shi yasa abubuwansa ya zama waɗansu iri daban-daban to a wannan alam ɗin daga saman ɗaya har saman bakwai duk wani ɗan adam wanda na sutu ne idan aka karɓi ranka iya gurin da rayuka ake tsayawa kenan saman ɗaya saman biyu saman uku saman hudu ka yi ƙoƙari ka zamo tsarkakakken tsarkakakke ka yi aiki ba kaɗan ba ka ji tsoron Allah an yi maka nasara ka kai ruhinka zai zauna saman ɗaya saman biyu saman uku saman hudu saman biyar saman shida saman bakwai an gama daga nan za a shiga alamar jabarutu ne iya kudinka iya shagalinka yanda ka bi Allah yanda Allah zai maka mu'amala shi yasa aljannan ta zamo mu- mu- martabatun martabatun ai daga saman ɗaya saman biyu saman uku saman hudu saman biyar saman shida saman bakwai iyakan aljannan kenan to daga nan an gama to wa hadaratu salisa shi hadara na uku hadaratu alamul jabaruti shine hadaran alamul jabaruti waya min sama'is sadi'ati ila al-kursi wannan shine kujeran annabawa wannan shine kujeran annabawa da mursalai anan suke eh waya hadaratul faidul asrar al-ilahiyya nan ne mabubbugan sirrori na ubangiji wa alamul arwahil mujarradati wannan su ne alamul arwahi al-mujarrada wa huwa alamul mala'ikat shine alam na mala'iku nan gurin wal hadaratu rabi'a hadaran hadara na hudu hadaratu alamul lahuti to a hadar kaga lahutun nan shine a ce al'arshu shine al'arshu duk annabawa ba sa wuce jabarutiya shine kursiyu duk ulul azmi na rusul ba sa wucewa amma alamun lahutu to sai na rasulullahi ne shi kadai shi yasa ya zamo hadara na hudu wa hadaratu zuhurul asma'illahi ta'ala kaga ya dawo maka da wancan karatun baya kaga asma'u sun fito wa sifati da sifofi bi asrariha wa anwariha wa fuyudatiha wa tajalliyatiha duk an gane manzon Allah da an gane Allah a wannan hadaran ne har annabawan manzon Allah ne malamin su to daga nan shi kuma ina yake samu hadaratul hamisa iya hadaratul hahutu ba mahutu ba hahutu ha babba ce wai hadaratul budunin zati kaga ita ce hadarar nan na budunin zati wal amal zati wanda ya faɗa a baya wanda yake cewa wujudul mutlaq wa budunuz zati wal amal zati a gurin ne falasmun walasmu wala wasfun babu suna babu sifa to wannan هذه المرتبة لا مطمع في نيلها إلا التعلق بها فقط ba a neman saduwa da ita kawai a yarda a yi ta'alliki da ita kawai wassalam sun shaujari ya ce to magana ta tsare eh saboda ba a iya wannan ma ba a iyawa wannan ma ba a iyawa balle hadaratul jabarutiya to daga nan ne sai aka kassama hadaran rabbul izzati la man ma'allinailiha hadaratul hahutiya hadaratul lahutiya la madama'an li kulli nabiyyin nailiha hadaratul jabarutiya la madama'an li kulli waliyyin nailiha illa shay'a amara tijani wa'in nan guda uku su ne ta'asisin komi hadarar rabin izzaci manzo Allah ne halarar manzo Allah annabawa ne suka kai nan gurin su ne amma ba wanda ya sai zauna akan kujeran kujeran da maza Allah ne hadaran jabarutiya hadara ne na wulaya shigo babu wani waliyin da ya sai zuwa wannan gurin mata shautu ce Allah uku ne jabarutiya to abinda yake gigitar da mutane ake ta samun damuwa suna ɗauka akan sahabbai kujeran sahabbai daban wannan zubin kuma daban kowane ya cuɗa haladu amalan saliya ne aka rasa yi an waya faɗi abu don a ɓata a ce kawai kwakwalwa ba ta ɗauka ba ba haka abu yake ba kowane abu zuwa yake ai manzala sallallahu alaihi wasallama da sayyidina aliyu haka nur hasken su yazo daga rabbul izzati da aka zo sai aka aka zuba su gaba ki daya a jikin abdul mutallibi abdul mutallibi abdul mutallibi sai ya ya sa su a cikin ya zo kan abdullahi ya zo kan abu ɗalibin abu ɗalibin da abdullahi sai na rasulullahi sai na aliyu da sai na sai da suna faɗi da sai na rasulullahi ya ka haɗa hasken kuma a waje ɗaya to a wannan gidan sai ka duba a cikin akwai wani wali wanda ya fito daga duniya wanda ya kai inda ya kai ba daga cikin ayansu ba shi yasa suka zama safina tunohin su ne ma'anar safi na tunuhi eh to wa'annan abubuwan ne to a ciki wane ne wanda ya rike wannan kujeran na wulaya a wancan a gaiba da aka samu hadartul jabarutiya ne hadartul jabarutiya to waye ya fito da shi sha mana tijan ne saboda aikin da ya zo da shi na faɗa kwanaki idan za ka ɗauki rayuwar shi abdulkadir jilani yadda ya yi aiki ya nashara alhairai shekara dubu na gani ya kai kusan shekara ɗari tara da hamsin yanzu rasuwansa shi abdulkadir shekara ɗari hudu da hamsin a ya kai shi a ƙarni na biyar ne eh to amma idan da za ka samu malamai fahama adraka malamai a duniya almajiran shehu tijjani sun malamai ba yawan mutane haka misali ba malamai a tsarika babu kamar na shehu tijjani babu ba za a samu ba saboda to shehu tijjani ne ka duba shekara nawa ne shi kuma a nasan da ya zo duk wanda ya rika yana iya fita ya yi ɗarikarsa shautu jani kuma a rike yake duk wanda ka zo ko kai waye ko kana menene kai almajirin shautu jani man arafani arafani wa haki amma a jikin ɗarikan ƙajiriya ta fitar da ɗariƙoƙi daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban amma duk wa'innan kaf gabaki ɗaya za ka ga waliyi a zamanin sai yana iya tashi a sama amma kuma bai kai muhallin da ake bukata kuma a cin ba a karama ga shi nan amma kuma a nan gurin kuma akwai nukusani to wanda aka zo lokaci daya aka fitar da su a jikin ɗariƙar tijjaniya ba a samu kaman yadda Allah ya yi wa ɗariƙar tijjaniya ba wannan ya nuna maka alaman ja annasu afwajan fi ɗariƙati yasiluna ila rabbi subhanahu wa ta'ala dalilin faida kenan Allah ka taimake mu wa tasmiyatul maratibi fi tanzili maganar da muka yi akan tanzili ala awwalu min martabati zatu sajiji farko mun yi magana akan zatu sajiji sani mun yi magana akan ahadiya salis mun yi magana akan wuda rabi'a mun yi akan wahidiya rabi'a hamisa mun yi akan martabatul arwahi sadisa martabatul misali as-sadiya مرتبة الهس ولكل مرتبة من هذه المراتب الأسامي kowanne yana da sunayensa daga cikin wannan martabodin amma tashmiyatul ula awwali minha azatu sajija abin da yasa aka ce na farko shine zata sazija wa wa kunhul haqqi shine kuma kunhul haqqi yanda ba a bincike wa hadaratu tamshi aka kira shi da hadaratu tamshi wal amal zati makanta na zati wal budulul akbari budulul akbari an faɗa maka wannan ne saboda ba a iya shiga balle a gane me ke gurin ba a iya raba tsakanin Allah da manzo Allah ba a iya cewa ko me yake tsakanin su duk abin da Allah yayi duk abin da manzo Allah yayi sai Allah ya ce shi yayi eh ko me manzo Allah yayi sai Allah ya ce shi yayi kai ko baka saka tambaye ka ce dan me yasa yayi haka ba saboda haka wannan ya ishe ka ka gane kawai asani na biyu martabatul ahadiyya aqdamul qidami ahadiyatul mutlaq wanda ya gabata wajen nisanci shine wato a kadabal ilmi yace ahadiyatul mutlaq shine ahadiya tsantsa ahadiyatun wahidiyatun maknunun al maknunu ka gani ahadiya daya wahidiya da daya maknunu al maknun ahadiyatu sirfan wato akwai ahadiya tsantsa akwai wujudu sarfun shi ma tsantsa haƙƙul haƙƙi zatul bahasi wujudul bahasi adamul adami zatul sarfi zat wannan duk yana gaya ma akan maratibin ne bila ta'addudin budunul buduni zatul sajiji wujudul mutlaq majhulun na'ati zatul huwiyyati zatul mutlaq ainul kafuri zatul ahadiyya مجرد الشؤون أزل الأزل لا تعين أبد الأبد أول لا نهاية لاهوتا آخرا بلا نهاية غيب الغيب غيب المسؤول مشكة الغيب دون الصفر يرجو إلى الله ورسوله ne amma ce yarju ila Allah wa rasulihi amma al ma'ana ma'ana bin rasulihi duka yana gigitarwa duk gurin da aka zo nan shafewa ake bila ta'addudin shine budunul budun shine zatu sajiji shine wujudul mutlaq ina ce maka wujudul mutlaq waye sai na rasulullahi ne ina ce maka zatu sajiji me yasa aka ce zatu sajiji wato zaci ne amma wanda yake kaman an yi tukka an ne tukka sai sunan ya cuɗanya shi da shi ka gani a cuɗanye yake ka gani majahulun na'ati baka yi suka ce ga kamar shi ba eh zatul huwiyyati kai kai ka ce shi ne zatul mutlaq kai ka ce babu wani sai shi ainul kafuri eh zatul ahadiyya mujarrad shu'uni azalul azal shi yasa anan ne wannan karatuttukan sai an shiga lawa. Azalul azal, bi ma'ana ganewanka da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama, azalul azal shi ba ma'adumun ba ne, wannan wurin da yake da wahala kenan. Shi ba ma'adumun ba ne, wujudin ne min wujudin, shi samanne ne daga cikin samanne, amma ba rashashe samanne ba. saboda haka ya zamo azalul azal saboda za su saji shi eh kuma la tu'ayyin baka yi saka ce kuma ka cire ruwa cikin ruwa ba ka ce wannan daban wannan daban kuma a cikin kogi daya eh ainul kafuri zatul ahadiyya mujarradish shuni kaga duk wannan abadil abad awwalan la nihayatan awwalan la nihayatan wani abu ne za a iya kaga huwa al-awwal huwa al-akhir huwa al-zahir huwa al-batin kuma duk sunayen Allah ne kuma duk manzo duk Allah ya ba manzo Allah Muhammad awwalu Muhammad akhir Muhammad zahir Muhammad batin duk shine eh to as-salis martabatul wuhuda al-ism al-azam duk shine ba nan ya bayyana a kujeransa ne ismul azam haqiqatul muhammadiyya ka gani ismul azam in ka ce ismul azam annabi muhammad ne ne amma haqiqatul muhammadiyya ummul faidi sunan shi alƙalamul ala alƙalamul ala tsawon cewa wai alƙalami uktub ta ce ma ana aktubu ma aktubu eh uktub ma ana aktub awwal ma halaka Allah alƙalama ai kun fahimci magana abinda farkon abinda Allah ya halitta alƙalamu to umul qalamu qalamul ala rasulullahi albarzahul kubra me barzahul kubra daga ina kuka fito waye samuwansa ba daga ainun rahmati ba ne saboda aka barzahin da kuka fito alkubra wawa sai na rasulullahi ummul kitabu menene ummul kitabu wani abu ne kai wanda annabi bai sani ba ba abin da za ka yi shi ko kai shi wanda annabi bai san shi ba saboda haka ko ummul kitabu shine lawul mafuzunka kanzun kunuzi shi taska ne na taskoki eh alamul jabaruti kuma kanzun sifati alamul mutlaq ka gani mawdudul ijmali mawjudul awwali kuma alwuhdatu sirfa ahadiyatul jam ad-durratul bayda kaga fito da abun ko durra albaiba nan ka ganta ko to ad-durratul bayda haqiqatul haqa'iq barzahul barazikh al-khalqul awwal ar-ruhul a'zam ji awwal ma halaka Allah ya ce ruhu ko awwal ma halaka Allah al-qalam awwal ma halaka Allah duk zaka samu wannan abul arwahi ya fito abul arwahi kaga na ga muku adamu shi abul ajisani ne amma abul arwahi sayyidina rasulullahi alwal alwaladul akbari eh gashi shine da shine baba ainul awwali nishadul awwali nishadul sani manzilul zillil awwali kaga wa zillan mamduda dinnan al aqalul awwali المبدأ الأولي الظهور الأولي عالم الرموز كي عالم الوهدة عالم الصفات duk wa'annan gabaki daya duk an tare maka maratib din ne ana nuna maka ishara ila martabati sai na rasulullahi arabi'u martabatul wahidiyyati in aka ce maka huda dama a martabansa ne in aka ce maka wa al'ahadiyya na baya shi kuma nisbansa ne da hadaratun ahadiyya ahadu ahadiyya to nisba ne martabatul wahidiyya hadaratul uluhiyya hadaratul jam'i hadara ne na jam'u hadaratul rububiyya shine kuma hadarar rububiyya mab'asul wujudi amma daga nan aka tada kaunu mawjudul fayyab saman mai kwararre zahirul wujudi mabayyanan samuwa zillil wahada ka gani ahadiyatul kasra waye kasir wahidul kasiri o sai na rasulullahi ga shi kadai ne amma yana da yawa amma shi kadai ne amma kuma yana da yawa eh wahidul kasiri kaga azillil mamdud ka gani go alimul asma'i صور الأسماء الإلهية أعيان الثابتة أسماء الصفة منشأ الكسرة التعيين الأولي البدء الثاني منزل القدس آن الدائم قابلية الظهور نفس الرحمن أسماء المبدأ الثاني منتهى المعرفة منتهى العارفين منتهى العابدين حق اليقين عالم اليقين عين اليقين yare kan yare kan yare cikin yare amma dai ka gane abin da ake nufi a ɗaya watakila ka gane abin da ake nufi a baya to wayannan duk gaba ɗaya abin da ake son ka gane dai a dunkule kowanne nan ana iya shiga masa halwa kowane suna don ka gane me ake nufi me ake nufi kujera ce suna ne kujera ce amma ya aka yi aka samu wannan alaƙar da wannan in kana tafiya daga shi ne in ka duba Allahumma alaika ma'awwali wa bika malazi wa ilayka iltija'i wa alayka tawakkuli wa bika siqati wa ala hawlika wa quwwatika i'timadi wa bi jami'il majari jami'il majari a hakamika kuma ridai kul duk abin da Allah ya ya zartar a ko ina na hukuncinsa na yarda da shi ma'anar su kenan wa bi jami'il majari a hakamika ridai wa bi ikrari bi sarayani ina faɗa bi sarayani likayyunatika to wannan sarayan din ne shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan shine sarayani qayyumiyatika fi kulli shay'in kulli shay'in dakka aw jalla an ilmika wa qaharika hatta lahazat sukuni ba fasaran ake bi ba a'a me ke bayan abu me yake son ya gaya maka idan ka zo kai kana bukatan fasara ne to an barka ne shi yasa shi ma'arifa in ka gan shi a haka gashi nan a rubuce amma ya cika duniya ga kalma ce guda ɗaya amma ta fi ƙarfin duniya amma kai kana kallon ta sai ka haɗe ta ba baka san ka haɗe ta ba ba ka da wani damuwa to amma ko ba haka ake nufi ba me ake nufi ka gane girman abin Allah ka canza ce mu alhamis na biyar martabatul arwahi مرتبة روح التعيين الأولي عالم الأمر النفوس المجردة عالم الباطن حقيقة الإنسان كاغني وانا مرتبة أرواح عالم الأمر أكوي عالم الأمر أي أه يسألونك عن الروح يقول قل الروح وما أوتيت من العلم إلا قليلا me yasa yas'alunaka anir ruhu yace qul ruhu min amri rabbi shine na to waye kun fahimci magana me na eh ba na tanki tanki ba ya me kuka gane abun ai nan yas'alunaka anir ruh yace qul ka gaya musu aruh min amri rabbi faɗa musu ya rasulullahi ruh min amri rabbi kamar ya ce min amri kamar ya ce min amri yana daga cikin al'amari na ku banda da wannan sai ce min amr rabi saboda ga nuna maka hadaratu saziji ne take amfani ana kaga a ta'ayyunul awwal alamul amri an nufusul mujarradati ita ran mujarradata alimul batini haqiqatul insan me haqiqan insan annabi Muhammad ne shi insanul kamil qaba kausaini ma'adinul arwahi duk wani ruhi yarju ilaihi ne saboda wannan bishiyar durratul baiba na shigaratul kauni to to akwai durratul baiba wanda duk ruhin kowane abu in an zo an yi mutum an halicci mutum yana mani ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka to za a hura masa rai turan ana cirowa ne daga cikin ma'ajinal arwahi to mal ma'ajinal arwahi don aka ɗauko ran sai a zuwa cona maka ta kwakwalwa ta maɗiga sai ya shiga jikinka sai ya sarya ne an hura maka rai kenan ka samu ka samu rai wannan a alamul barzahi dama shine shugaban barzahul akbari ko to a alamul barzakh shekara dubu ɗari da ishirin kai a cikin mahaifiya kafin ka fito duniya kafin a wura maka marai shekara dubu ɗari da ishirin saboda filiyoyin kana da kidaru alfa sanatan ne to ne ga arba'i na yawan nufatan arba'i na yawan alakatan arba'i na yawan bulgatan to arba'i na arba'i na su uku nawa zai baka kwanan duniya ɗari da ashirin kwanan barzan shekara dubu da ɗari da ɗari biyu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin haka zai baka to a wannan lokacin in aka taso aka ciro ruhin aka zo aka manna maka to ka fita daga cikin wannan saura kuma kwanakin da zaka ƙara wannan an gama halittar ka kenan an hura maka rai an gama halittar ka saura a ci gaba da maka madadi madadin nan kuma rahamani daga daga ab- sahibul amdadi ne rasulullah shi yake bayar ka abin da zaka cika shi domin shine qasim ma zarratan min kaunin illa huwa midduha to daga nan kaga abin da ake son ka gane shi ya ce maka to ma'adinul arwahin nan ruhinka in ka zo duniya ai za ka zo tangaran ne don an fito da shi daga ainihin ma'adinin ruhi ne tangaran za ka zo to in ka zo duniya me yake kwaba shi ke yin duhu zunubi to shi kenan to idan aka yi nasara Allah ya haɗa ka da irin malamanmu karke istighfari da salati wa manzo Allah da la ilaha illallah su jawharatul kamali da abubuwa dai mahmudai Allah ya taimake ka to shine zai dinga dawowa da farin bayan yayi baki ai ɗakin ƙaba wannan hajaru aswadin asalin safari ne ai daga aljanna yake zunubi ne bai da shi baki ai to haka ruhin mutum yake to idan ka dawo kai ya haske kai haske zamanka na duniya ya ƙare to inda ka tashi za a cire ruhin ai ana mai da shi cikin ma'ajinul arwahi ne to ana yin nasara wani ya goge ta ta koma fiye da yadda ta zo wata kuma ta koma yadda ta zo raddul amanati ila aliya ba yabo ba fallasa yadda ta zo ta koma haka wata kuma ta zo a gurɓace to ta gurɓace da yawa sai a ce a yi ƙasa da ruhin wannan shine wajen mawazin wallahu alam kanzul arwahi majma'ul arwahi ka gani ko shine taskan shine matattaran alimul ma'ani alimul malakuti alimul uquli ma'adinul arwahi maqa'ul arwahi kuma rutubatul arwahi duk abinda za ka samu a cikin sai na rasulullahi a sadisa na shida martabatul misali a misali a ta'ayinun rabi'a ta'ayin na hudu alkaunul jami man sha'un nuri a ina ka samu nuru saboda ka zama muhammadu nuru rutubatul hayal daraja ne na hayal almuntasil wanda yake rabe المركبات الطبيعي مركبة نطبيعة مالك الجنان بادل الملك حضرة الأسماء الأكل الكلي النفس الكلي الطبيعة الكلية الشكل الكلي الميول الكلي الجسم الكلي هذا هو الأمر كله يرجو إليه من عالم المثال duk abin da kake gani kowane abu ya faru to yana dawa ne kan irin nasa sai na rasulullahi eh murakkabatu dabi'i shi dabi'arsa murakkaba ce rutbatul khayal al munfasili malikul jinani ba kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta ce ayyukum malaka irbuhu misl rasulullah eh shi zuciyarsa a babu wani abu wani gezo bai taba shiga cikin sa ba zai yi ba eh batinul mulk hadartul asma'i dukkan asma'u hadaran sa manzo Allah ne aqalul kulli hankali bai taba saba wa Allah ba nafsul kulli nafsun sa dari'a shakali kau muyul na kulliya jismul kulli dukkan sai na rasulullahi wannan shine alamul misali idan ka shiga duk wani abin da ka gani wanda zai gigita ka koyi baka wani abu to daga annabi Muhammadu as-sabiu na bakwai martabatul hissi motsi haka alimul hissi kenan alimul ajsami jiki al-murak kabatul katifa wanda take hauhawa mai nauyi yau ka ci ka muhaidirin ka tsarin girma alamu shahadati alamul mulk alamul halq at-ta'yin martabatul insan martabatul jami'ati wayannan duk gaba kida ya kawo sai ce to min shannawi an jawahirul kamsi wannan abin da ya kawo shi daga cikin jawahirul kamsi ne ya kyauta ne ya ce to ga wannan yadda ya kawo daga cikin abbariya kenan to zai ci gaba da bayani gobe za mu ci gaba da kan na shehu tijjani zai ƙara bayani akan wasu abubuwa kaɗan insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara kai ma'arifa hira da ka na ga saboda tunani haka ba da bacci idan shi kenan amma ai in ka je ka tafi a cikin wani bacin har sai ka suma baka farfado ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق ولا خاتم لما سبق على يسر لك لك ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر بدار الذي صلاة تملا الازل ولا ابدا الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لبك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة نعم